الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الوجود wannan littafin alwala kenan wato an ce ruku da ramar wawi to ya zama shi kansa yin alwala ai ko an faɗa wa ruku da fata wawi to ruwan da ake alwala da shi ko da yake ya wanda kace ta kanta alwala ne na ta ana cewa da shi wa kamar yadda ruwan alwala kansa ana ce da shi ruku asali dai lafazin wuruku an tsago shi ne daga wara'atu wara'atu kyau ko tsabta wato saboda cewa mai sallah yana tsabtace jikinsa ne shi ya sa sai zama kyakkyawa ko tsabtacce to babu ma za su babu abin da ya zo game da alwala kawai layi ta'ala kuma faɗin ubangiji ta baraka wa ta'ala idan kun tashi zuwa ga sallah in kuna nufin kun sallah ko waɗanda suke mummune to lalle ne a kan ku ku fara wanke fitsarunku da hannayenku haike zuwa kusassarin hannu da kuma ku shafa da kawunanku a ku wanke kafafunku zuwa idan sau buhari ya ce shi ne abu abdullahi wa bayyana da biyu wadda sallallahu alaihi ya bayyana ana fara doro mun cewa farilla alwala a wanke sau ɗaya ne aka wanke sau ɗaya aka wanke fuska ɗaya aka wanke hannu ɗaya aka wanke kafa sau ɗaya to wannan ya wadatar ba sai an wanke sau biyu ko sau uku ba wata wata ya mara ta yi wata ran kuma wani wakacin kuma za ta yi alwala biyu wato ya wanke fuska sau biyu ya wanke hannaye biyu ya wanke kafafu biyu ya yi alwala ma kuma sau uku ya wanke fuska uku ya wanke hannaye sau uku ya wanke kafafu sau uku bai daɗi ba musu wanke wa ku bari ma an karɓo hadisi wanda abin da shafin ya kwaito an kabi an yanki wanda abu dawo da ya fidda shi wanda sinadin kyakkyawa in cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi alwala ya wanke gabobinsa sau uku sannan ya ce wanda ɗiye ƙari wanda ɗiye ƙari akan wannan to hakika ya muna na ya yi zalunci ya muna na ya yi zalunci wannan ya kawo a masabar malikawa aka samu sabani wankewa ta ukta hudu wankewa ta hudu karahiya ce ko kuma haramun ce akwai kauli da cewa wankewa na ta hudu karahiya ce akwai kauli da cewa ai ma haramun ce yayin an ce karahiya ce ke nan in mutum ya wanke din wanke wancan hudu ya zama ya rage wa kansa lada amma ba a ce ya yi laifi ba tunda makaroni shine abin da in ka aikata ka rage wa kanka lada amma ba za a ce ka yi laifi ba in ko an tabbata cewa ai ta wanke wannan mata hudu haramun ce ya zama kenan wanda ya aikata ba wai kawai ya rike wa kansa lada ba har ma ya yi zunubi ya ɗaukakan wa kansa zunubi to waka ya arin ilimin israfa fihi ma ma abuta ilimi sun ki yin banna a cikin alwala cewa ba daidai ba ne in za a yi alwala a yi bannan ruwa dukkan malamai sun gama akan haka cewa yi bannan ruwa don alwala ba daidai ba ne malamai sun ki a ce sun ketare yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam wato wannan babin buhari ya kawo aya ne kuma ya kawo hadisi mu'allaki inda dai hadisin da ya faɗa wa a wa bayyana da bi sallah da sallah ta fara loruri marata marata wata wata aira marata marata duk mu'allakai ne inda bai faɗi isnadinsa zuwa sahabin da ya karɓo ba shi yasa za a ɗauka hadisai ne mu'allakai wato wadatuwa da cewa hadisan sanannu ne wajen malamai sannan ya kawo fahimtar malamai a wannan babu masu wannan ya dakata a wannan babu sai kuma ya kawo wani babu samu ya ce babin cewa ba a karɓar sallah sai fa da sarki ba a karɓar sallah sai fa da sarki mutum bai da sarki yi sallah to sallah tasa ba za ta karɓu ba wato wannan yadda ya kawo isna ainihin yadda ya kawo babin nan hadisi ne hadisi ne ya zo am- da haka la tuqbalu salatun bi ghairi duhuri amma kuma isnadin bai kai sharadin buhari ba sai dai muslim shi ya kawo shi ya kai san sharadin muslim amma da bai sharadin buhari ba shi yasa muslim ya rawaito shi daga hadisi na ibn umara ah, ah, wato wato alƙalin jiya da ke faɗa a shahin da yawa muslim dalil sai na muslim cewa wannan hadisi nassi ne akan cewa ashe tsarki waji wajiba ce a cikin sallah to
حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنزلي مم.
قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن حماد بن كبه أنه سمع أبو هريرة يقول a wato wannan shi mafi ingancin isnadin mutanen yaman kenan نعم وما رأ- وما روى معمر عن همام عن أبي هريرة أصوك لليمن hadisin da Muhammadu ya ruwaito daga Hammamu Hammamu daga Abi Huraira to wannan isnadin ya fi kowane isnadi inganci ga mutan Yaman shi ne hadisin tun daga Abdurrazzaq din mutan Yaman ne amma shi Sa'd Ibrahim Sa'd ibn Rahawayhi shi ba mutumin Yaman bane ko malamin Buhari a hadisin shi ba mutumin Yaman bane Ah, ya ji Abu Huraira Allah ya kara yadda a gare shi yana cewa نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce لا تقبل صلاة من أحدث ba a karɓar sallar wanda ya kari wanda alwalarsa ta warware كانت وضاع sai fa in ya yi alwala sai in ya yi alwala
قال رجل من حضر موتى sai wani mutum daga harra mauta ya ce ما الحدث يا أبا wato هريرة da abu huraira ya faɗa hadisin shi bai gane kalmar nan ta a hadasa ba sai yake tambaya saboda larabawan sarra mautu larabawa ne amma ana samun bambanci kaɗan tsakanin yadda su suke faɗa abubuwa da yawa da kuma yadda mutanen arewa wa larabawan arewa wato kamar su ƙwarai shawa da makamantar su suke faɗar abu shi yasa sai tambaya abu huraira ya ce me ake kira hadasu menene hadasin da aka ce a hadasa قال abu huraira ya ce masa kamar yerigi أو دراك wato ko yerigi mai ƙara wanda za ka fita da ƙara نعم باب فضل الوضوء wato sabon rihin wadda ba a ji karata ba sai dai shi ya san yayi amma rura wanda yake ta fita da kara ita ke cewa rura a babu farin loro wannan babi ne a game da farlar alwala
والغر ما أجل من أثر الوضوء da kuma cewa akwai wasu ma farare abiban yi wasu bane daga guraben alwalarsu a ranar lahira za su tashi wurin duk da suke wankewa yayin alwala yana abin yi wa ajo abin kawatawa
حدثنا يا بن بكير قال حدثنا الليث عن خالد عن سعيد بن ابي هلال عن نعيم المجمري قال لقيت مع ابي هريره nu'aimul mujmiri yace wato ana fitar da mujmiri wato daga ijmari ne eh, in ijmari ne wasu ko suke ce ana cewa mujammir wato daga tajmir daga tajmir ko dai wato daga jifar dutse ko kuma daga turare na wuta yin amfani da turaren wuta to a kana wato kana yace shi nu'aimul mujmir raqitu na hau ma abi hurairata tare da abi hurairata Allah ya kare ta gare shi على ظهر المسجد bisa rufin masallaci na فتوضا annabi sallallahu alaihi wasallam abu huraira ya yi alwala فقال yace اني سمعت النبي صلى الله hakika عليه ni وسلم na ji يقول manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ان امتي hakika kuma ta او يوم za a القيامه yi kiran su ranar alkiyama a gaban sauran halitta gaba ɗaya مر suna محددا masu haske a bebai yi wa tsofani من اثار الوضوء daga gurabun alwala ومن استطاع منكم ان يزيل قرته wanda yake a cikin ku yana da ikon ya tsawaita gabarsa ta alwala فليفعل Allah ya aikata malamai duk sauran malamai suka ɗauki wannan akan cewa ana nufin wajen wankewar alwalar ya wanke fiye da iyaka ma inda aka ce wajibi ne a kansa ya wanke kamar misali wajen wanke hannu ya tafi ya wuce wato gwiwar hannu ya wuce mirfaki ya doshi damtse da wankewar ya tsawaita gabar kenan a wajen wanke kafafu ya wanke har wajen makyangamarsa wato sama da idansa to ya tsawaita gaba wa- gabar alwalarsa kenan sauran malamai kenan malikawa ko suka ce a'a ai ba haka ake nufi ba ai abin da ake nufi ita alwalan nan kamar wani abu ne da ake shafawa a jikin bango idan za ka shafa abu a jikin bango ya zama sanda za ka shafa bangon ba komai a jiki to idan ka shafa sai ya fi daɗewa sai ya zama wannan abin da ka shafa ɗin ya daɗe amma yanzu ko kamar farar ƙasa ce ko kanti za a yi a jikin bango sai zama bangon ƙura duk ta lullube aka zo aka shafa to ba za a daɗe ba sai a ga farar ƙasar nan tana cirewa ko fannin nan yana cirewa ya kasa ce to abin da ake nufi da wannan hadisi kai musulmi in in za ka yi alwala to kafin kai alwalar ya zama gabar ka ta alwalar ka kiyaye ta ba kai wani abu wanda ba daidai da ita ba idan misali kafin kai alwala ya zama idanunka ta tame su baka duba abin da yake haramun ba to in ka alwala hasken alwala sai ya fi daɗewa a fuskarka ya zama bakinka kafin kai alwala kafin ka kukure shi wajen alwala ka daɗe ba kai magana da ba daidai ba to alwalar da kai sai tafi daɗewa a bakinka hakanan wajen wanke hannu hakanan wajen wanke kafa duk da kiyaye wannan gaɓoɓin bai zama ba kai abin da ba daidai da su ba kafin alwalar to in kai alwalar gurbin alwalar sai ya fi daɗewa a wannan gaɓoɓin naka shi ne ɗalibin gorarci su a wajensu a fassarar malikawa a nan ya zan ka ce a irin wai a tsawaita gaba a wanke fiye da yadda aka ce wannan ai ba daidai ba ne la tu ta haɓo ɗalibin gorarci to babu wallahi to zaunin shakki babu wanda yake ganin cewa in mutum yana da alwala sai dawo yana kokonto alwala ta san ta warware ko ba ta warware ba to ai ba wajibi bane a kansa a ce sai ya sake alwala yanda kamar shafi'awa kenan suke gani a wajen shafi'awa wanda ya tabbata yana da alwala amma kuma sai ringa kokwantar alwalar tana nan ko ta warware ai tun da ya tabbatar da alwala ta sa alaikinu la yuzalu bi shayki yasa ba sai ya sake alwala ba amma su malikawa suka ce a'a wannan babban magana ce a tunda an faɗa sallar nan ba ta yiwuwa sai da sarki sai da alwala to ai tunda yana kokonto ai hadisi ya zo da ama ya ribuka ila ma la ya ribuka ya za su ya sake alwala ye zuciyarsa ba ta samu nutsuwa ba ya tabbatar ai yayi da alwala ta an jira masa bace abin da zai jefa ta cikin kokonto ka ruko da wanda ba zai jefa ta a cikin kokonto ba ya sa su malikawa suka ce kamar wannan sai a ce alwalarsa ta warware ya sake shi ya sa wa bi shakki fil hadith aw fi sari ya wato in yi kokonto a cikin kare ko ya tabbatar da su amma zama yana kokonto a cikin wanne ya fara to duk dai wato alwala sai sake alwala wajen malikawa kenan saboda duban wannan hadisi to sai fa ya tabbatar alwala ta su tawarware
حدثنا علي wato ibn abdullahi madini yake nufi
قال حدثنا سفيان سفيان بن عيينة نعم قال حدثنا الزهري ابن شهاب عن ابي عن سعيد بن مسيب أي daga cikin fuqaha sab'atu na Madina وعن عباس بن تميم kuma zuhuri dai ya karbo hadisin daga abbad ibn tamimi eh wato shi abbad ibn tamimin akwai sabani tsakanin malamai نعم sahabi ne ko taki zahabi abu abdullahi zahabi shi ya lissafa shi a cikin sahabbai yace ai sahabi ne amma sauran malaman tarihi masana sahabbai suka ce a'a abbad ibn tamimin ba sahabi bane amma dai yana cikin manyan tabi'ai نعم a yana cikin manyan tabi'ai to عن أمه wato nan da wa'an abbad ibn tabiri ko da yake a ruwaya karima sai zo ba wawo amma malamai suka ce kuskure ne saboda shi sai ibn sa'id bai karbo hadisi daga abbad ba bai karbo hadisi daga abbad ibn tamim ba to نعم عن shi zuhuri shi ne yake ruwaya daga sa'idul musayyabi kuma yana ruwaya daga abbad ibn tamim to ya karbo daga amman ammansa wato kowanne a cikin su ya karbo daga ammansa domin wanda za a faɗa din nan ammi ne ga su duka biyu amman sa'id ibn musayyabi ne amman abdullahi ibn ah, abbad ibn tamim ne نعم wato shine abdullahi ibn zaid ibn asim نعم to
أنه شكا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل wato shi abdullahi zaidin sahabi ne an kashe shi a yakin harra wato a watan zulhijja hijira ta 63 hijira ta 63 aka kashe shi cewa shi abdullahi ne zaidin bin asim amman sayyid ibn usaybi amman kuma abbad ibn tamimi ya kai kara zuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallama cewa ar-rajula mutum wato akwai nusa biyu a nan akwai nusa shukiya ar-rajulu sai zamo ar-rajulu kenan akwai kuma nusa shaka sai zamo ar-rajula kenan wannan shine yadda nawawi ya rabbin nan wajen to a ya kai kara ga manzo sallallahu alaihi wasallam cewa ya mutum zai wanda ake zatar da shi annahu yajibu shi'a fi salati cewa kamar wani abu ya fito daga gare shi yana cikin sallah yana sallah sai ya dinga jin kamar wani abu ya fito daga gare shi alwalarsa ta ruwaye amma bai tabbatar ba ya abin yake faqala sai manzon Allah ya ce la yanfati kai ya ce zai yanke sallarsa aw la yanfati ko kai ya bar sallar nan ta sai ci gaba da sallarsa
hatta ya kuma sautan sai fa ya ji murya ya tabbatar wani abu ya fito daga gare shi aw ya jinari ko ya ji wari ya tabbatar wani abu kenan ya fito daga gare shi sannan ne sai ya yanke sallar ta sai je ya sake alwala wannan hadisi shine asali da ka'idar na fikihiyya ka'ida ta fikihu ɗaya daga cikin ka'idoji guda hudu ko guda biyar da ake cewa gaba ɗaya fikihu ma an ɗora a kansu ne shi inda jalaluddin suyudi yake faɗa a kaukabus sa'in alfikihu mabnahu alama harrara ashabuna qawaidun muttasara بالشك اليقين لا يزال وأن كل ررر مزال وبالمشاق يجلب التيسير وأنه للآلة المسير هذا باب خامس القواعد أن أمور الشافي بالمكاسب دعاء بالشك اليقين لا يزال جوا أبن يجي أن تفتت شيء تباع جوا يا تاشي دان أنا أقول sai in an tabbatar ya tashi nan ne za a ɗauka. To a dukkan malamai na fikihu sun aiki da wannan ka'idar sai dai an samu bambanci tsakanin su zuwa wani matsayi ne ake aiki da ita. Kamar shafi'awa sun yi ta'amimin aikin na da ita. Amma kamar malikawa su saboda ihtiyati to wasu guraren sai suka dan dakatar da aikin da ita. Da aikin da ita ba su umumi ba. Amma dai su ɗin ma sun yi aiki da ita. su ma akwai gurare da yawa da suka yi aiki da wannan ka'idar amma shafi'awa har sun fi su aiki da ita kada suke cewa ita wannan ka'idar a karkashin ta za a samu fiye da matsala biyu na daban ba wanda suke cewa karkashin wannan ka'ida al-yaqinu la yuzadu bishaki al-yaqin la yuzadu bishaki wanda yake so ya ga karin bayani akan ta to duba al-ashbab wannan zahir na siyudi al-ashbab wanda za'irul fiqhiyya na siyudi to babu ta hakim fi wudu'i babin cewa wajen alwala a sauƙaƙa ka a ce za a balanta a sauƙaƙa
حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو قال اخبرني قريب عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama نام yayi bacci حتى نفخ har sai da aka je na min shari ثم صلى amma tashi sallah ba tare da ya sake alwala ba ربما قال yawa sufyanu yakan ce sufyanu nuke nata يرجع manzala ya kwanta a kishin gide حتى نفخ ya bacci har ya zama yana min shari ثم قام sannan ya فصلى tashi ya sallah ba tare da ya sake alwala ba
ثم حدثنا به سفيان sannan kuma ma'a sufyanu ya sake faɗa mana hadisin nan مرة بعد مرة ba sau ɗaya ba عن عمرو daga abin da dinare عن قريب daga kuraibo Wani bin daga Abbas.
ɗan abbas قال ya ce جئت عند خالتي ya مجلسا fara wajen halata ita ce mai muna mai muna bin alharis ilaliya wadda ita ce karshe wajen aure ita ce karshen mace da annabi sallallahu alaihi wasallam ya aura alili saba'a kalihu la zaini halatin zahaji duha ramzan sahihan muhazzaba Na.
muhazzaba din nan ishara ne ga maimuna نعم to ليلة wata dare فقام النبي annabi صلى sallallahu الله alaihi wasallam عليه وسلم من a الليل ibada basin ya kwana ne wajen halin da tasa ƴan uwar mahaifiyarsa domin ya ga irin yadda annabi sallallahu alaihi wasallama yake ibada da daddare yace sai manzon Allah ya tashi da daddare فلما كان في بعض الليل yayin da ya kasance a sashen dare قام النبي haka sallallahu alaihi wasallam ya tashi فتوضأ yi alwala daga wata kyarka wadda take a bar ratayewa وضوءا خفيفا yi alwalar alwalar ta sa ya sauƙaƙa ta in tsaya tsanantawa ba a'a ya yi ta da sauri da sauri يخففه امره amru yana nuna cewa wato annabi ya sauƙaƙa alwalar ويقلله yana nuna yadda ya karanta zuba ruwa وقام يصلي ya tashi bayan ya gama alwalar da yana sallah فتوضأت Abdul Abbasin ya ce ni ma sai ne alwala alwala wanda take abin saukakawa نحو مما irin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya alwala ثم جئت sannan na zo وقمت ان na tsaya daga hagun da manzon Allah وربما قال to yawa Sufyanu yakan ce an shimalihi ko an yasarihi ko an shimalihi wato wannan wani kuma kala Sufyanu sai idraji ne ya zo a hadisi نعم a wanda ya idrajin Ibn al-Madini Ibn al-Madini malamin shi Buhari نعم to
فحولني sai ya juyo da ni manzala juyo da kan abbasin فجعلني ان ya يمين mai da ni daga damansa ثم استسلم daga da Allah ya sallah abinda Allah ya kaddara zai sallah ثم ارتجع sannan ya ci shinge da ya koma ya kwanta ya فنام yi bacci حتى نفخ har ya zama yana mun shari ثم اتاه sannan الثاني mai kiran sallah ya zo masa آذن ya كل sanar da ناس shi cewa lokacin sallah ya yi فقام معه إلى الصلاة a ma- wato ma- manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi tare da mai kiran sallah zai zuwa sallah ya fita sallah ya فصلى sallah asuba ولم ba يتوضأ tare da ya sake alwala ba malamai da yawa suka ce wannan yana cikin hususiyar annabi domin cewa yadda aka faɗa inna ainayya ta nama ni wala ya namu kalbi cewa za ka sallallahu alaihi wasallam ko da yayi bacci to baccin iyakarsa idanu amma ba zuci ba kai har zuci ba sauran bayi ba haka bane in suka yi irin wannan baccin sai a ce sai sun sake alwala to قلنا لعمر muka ce da amin dinarin إن ناسا يقول akwai wasu mutane da suke cewa إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ya annabi sallallahu alaihi wasallama أنام عينه a idanunsa na bacci ولا ينام amma zuciyarsa ba ta bacci قال عمرو amrun dinarin ya ce سمعت "Eh, عمرو na ji ubai بن عمرو dabin umairin yana cewa يا الأنبياء shi ma والمرسلين dai ubai dabin umairin ɗin nan tabi'i ne mutumin makka ne tabi'i ne a mafarkin annabawa wahayi ne wannan yasa gaba a manzumatul tafsiri din nan na zanzani ake cewa ya lahabuhun na zuru mislar ruya me yasa li kauni ruyal anbiya wa haya li kauni ruyal anbiya wa haya kaga wannan maganar ai hadisi ne muslim ma ya ruwaito maganar nan da isnadi cikakke cewa ruyal anbiya wa haya
ثم قرأ sannan kuma ubaydu ibn umair ya karanta aya ta qur'ani da take cewa نعم indiya ne ya fi mana da indiya abubuwa wato magana da annabi ibrahim ala nabi na wa alaihi salatu wassalam yake fada wa ɗansa isma'ila a ruwaya da ta fi inganci ya ɗana ni na an nuna min a mafarki cewa iyan kaka banzo ma za ka ne ka je kai tunani me ka gani
باب إثبات الوضوء kaga kenan ashe mafarkin annabawa idan da ba gaskiya bane annabi ibrahim ba zai ce zai yanka ɗansa don ya gani a mafarki ba Eh, to amma saboda zamawar mafarkin su gaskiya ne alle kenan sanda suka yi bacci zuciyarsu a wasake take shi yasa har aka ce mafarkin nasu gaskiya ne wahayi ne babu isa'i ruhu babu cika alwala cewa a tsaya a cika alwala وقال ابن عمر a ablamun umar ya ce إسباب الوضوء wato wannan hadisin wanda yake mawqufi da bukari ya kawo Allah نعم hadisi ne mawqufi inda iyakarsa sahabi ablamu umar ne ya faɗa kuma gashi buhari ya kawo shi mu'allaki amma abdurrazzaki abdurrazzaki wato malamin malamin buhari eh, tunda wasu da yawa daga malaman buhari sun karɓa wajen abdurrazzaki kamar yadda ya gabata gare mu a hadisin baya ko hadisin da aka ce ya zo da ɗaya da mafi ingancin sinadar mutan yamma to shi abdurrazzaki ya kawo hadisin a musannafinsa da sinadi ingantacce Ah, nisa tsakanin buhari da abdulrazak shi ya kawo buhari da karɓi hadisi wajen abdulrazaki ba Eh, amma sun da abdulrazaki wa fadi sannan buhari yana ɗan shekara bakwai lalata a garin su yake da ta yi karɓi hadisi a wajen su da aka samu hadisan da za a ga wanda ya rawaito hadisin sanda ya rawaito daga malamin nasa mai haura shekara bakwai da ko sama kamar haka shi buhari an haife shi ɗari da sittin da hudu wa amu ko kuma wato sha bakwai ma kai tsakani shi kuma wato abdulrazzaq ya wafati hijira ta ɗari biyu da sha ɗaya ya sa can sannan buhari ma ba wai shekara bakwai ba yana ɗan shekara goma sha bakwai na to amma saboda nisa tsakanin su shi abdulrazzaq a yaman ne ke mutumin yaman ne kuma a yaman ya zauna in ba haƙi ko kura ba ba su tafi yakan fita wani waje ba na to
isbahul wuduri Allah Umar ya faɗa a hadisin nan cewa wanda yake mawqufi gare shi abinda ake nufi da isbaqul wudu cika alwala alinka bawa ya tsaftace gabar alwala ba wai bannan ruwa ba ba wai zuba ruwa da yawa ba ba shine cika alwala ba
حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن مسلم بن عقبة عن قريب مولى بن عباس عن أسامة بن زيد أنه سمعه يقول wato wannan hadisin na muwatta ne hadisin imamu malik ne buhari ya rawaito shi daga malaminsa wanda almajirin imam malik ne shine a kayan masalamatar ka'anabi نعم Ah, to ah, wato hadisin dan karbo daga kurebo bana na gane abbasin amma kuma ba wai ya karbo daga mai gidan nasa ya gane abbasin ba ya karbo ne daga wasa mutum da bai jimni harisa masoyi dan masoyi Ah, dan masoyi ya ma mahaifiyarsa ma mai matsayi ce wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya kan ziyarce ta har in ya je ya ringa cewa aini ke ce kika rage a gidanmu ke ce kika rage min a gidanmu in mutan gidanmu sun kare sai ke yake faɗa wa ummu aimana ummu aimana ta tare da masa abinci eh maza na kan je ziyarce ta tare da abubakar da umar نعم har bayan wafatin manzo sallallahu alaihi wa sallama ah, wato sai na makarci da sai na marka zo mu je mu ziyarci wannan baiwar Allah irin yadda muke ziyartar ta da tare da manzo sallallahu alaihi wa sallama kada ce dan ganin ba manzo mun daina zuwa wajen to wato ya shi dai wa Usama ibn Zaidin ya yi wafati a hijira ta hamsin da hudu hijira ta hamsin da hudu kuma a cikin buhari din nan hadisansa da aka kawo goma sha bakwai yana da hadisai goma sha bakwai a cikin buhari shi ya wa kurai ya ji usamatu yana cewa da fa rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa zalla ya dau من عرفة daga arfa wato a hajjul wada
حتى إذا كان بشيء har yayin da ya zo wajen da ke hanyar da ke kan dutse نزل sai ya sauka فبال ya yi bawali ثم توضأ sannan ya yi alwala لم يسبق الوضوء wanda alwala da ya da ruwan zamzam نعم an taho da ruwan zamzam din ne amma bai tsaya ya tsara da alwala ta su ba wato ya yi alwala sama sama فقلت sai na ce da shi usama kai ce sai na ce da manzo sallallahu alaihi wasallama الصلاة يا رسول الله ai wakacin sallah ya yi ya rasulallah wakacin magarba ya yi فقال sai manzo Allah ya ce الصلاة ai أمامك sallah sai nan gaba ne za a yi ta ba nan za mu yi ta ba فركب za a ya hau dabbarsa فلما جاء yayin da ya kai المدرك musdalifa نزل sai ya sauka ya فتوضأ sake alwala ne da ruwan zamzam din ne فأسبق ya sa الوضوء ya cika alwala ثم أقيمت الصلاة sannan aka yi kama sallah فصلى المغرب ya sallan magarba kafin a ce an kwance kaya an sauke kaya daga kan dabbobi ثم أنام كل إنسان sannan غيره kuma kowa ya durkusar da dabba rakumin da ya zo a kai a inda ya sauka ثم أقيمت sannan aka الصلاة yi kima sallah aka yi kama sallar isha فصلى manzo Allah ya tashi ya sallar isha ولم يصلي بينهما bai sallah ba tsakanin su bai wata nafila ba tsakanin su wato za a ƙara bayani akan wannan hadisin a nan gaba inda za a kawo shi a kitabul hajji hadisin nan za a sake kawo shi nan gaba a kitabul hajji
babu wasan lulluɗin iliyadaini babin wanke fuska a wajen alwala cewa a wanke fuska da hannaye biyu gaba ɗaya min garfatin wahidatin ka ɗebo ruwa ɗaya ka ruwa ɗaya
حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال أخبرنا أبو سلمة بن إبراهيم منصور بن سلمة قال أخبرنا بن بلال يعني سليمان عن- يعني سليمان wato shi wannan muhammadu na abin rahim din nan نعم malamin buhari wanda buhari ya karba hadisin nan a wajensa shi ne wanda ake wa lakabi da sa'ikar sa'ikar sawa saboda shi in ya ji hadisi in ya ji hadisi to baya mancewa ba ma hadisi ba duk maganar da ya ji da wuya ya mance ya sa ake kiransa tsawa Eh, in da abin da ya samu ya ya ya karba kenan gaba da yana tsawa ta samu abu ta ta gaba da shi haka shi ba duk abin da ya samu ya haddace shi tsakaninsa da buhari a wafati shekara daya domin ya wafati ɗari biyu da hamsin da biyar to عن زيد بن أسلمة a shi kuma ya wato daga zaidun na kulama tajibi babba عن عطاء بن kuma shi يسار na da ya rawaito daga wani tajiyar عن ابن عباس shi ya karbo daga abdan na abbasin أنه توضأ cewa abdan na abbasin ya yi alwala فغسل وجهه ya wanke fuskarsa أخذ كرفة من ماء ya yadda aka yi ya wanke fuskarsa ya kan fito ruwa ne sau ɗaya فمرمر ya بها kurkura bakinsa da ita ya واستنشق shaka da ita dai ثم أخذ kusa da كرفة ya من ماء fito ruwa فجعل بها ya هكذا zuba a hannunsa ɗaya ya ɗebo da hannun dama amma kuma sai ya zuba har a hannun hagu أضافها إلى يده ya الأخرى haɗa da ɗaya hannun nasa na hagu kenan فغسل بهما وجهه ya daga hannun nasa guda biyu ya wanke fuskarsa da yadda su ثم أخذ كرفة من ماء sannan ya sake tambato ruwa فغسل بها يده اليمنى ya wanke hannunsa na dama ثم أخذ كرفة sannan من ya ماء sake tambato ruwa فغسل بها ya يده wanke اليمنى hannunsa na hagu ثم مسح sannan ya برأسه shafi kansa ثم أخذ كرفة من ماء sannan ya kan ya kan sake tambata ruwa رش على رجله ya zuba اليمنى da kaɗan kaɗan a kafarsa ta dama حتى غسلها an ya wanke ta sosai ثم أخذ كرفة sannan أخرى ya sake kafatowar فغسل بها رجله ya wanke kafarsa ta hagu ya ji lukuna ya wanke kafarsa ta hagu ثم قال sannan a gana a fasin ya ce هكذا رأيت رسول الله kakara صلى da gaba ba haka الله عليه وسلم sallallahu alaihi wasallam ya yi alwala wannan ne ya nuna ashe hadisin ba wai mafufi ba ne marfufi a zahiri yadda aka fara kawo hadisin sai a gaba kofi ne domin maganar hakkin a gana a fasin kama a ƙarshe ne ce haka za a aiki rasulun lai sallallahu alaihi wasallam ya tawarro ya nuna hadisin cewa marfu نعم
to babu ta باب babu ta التسلية على كل حال babu cewa mutum ya bismillah ya ambaci Allah a duk wani hali ya duk wani hali na mutum ya ambaci Allah عند الوقاية haka nan in zai sadu da iyalinsa ma ya ambaci Allah حدثنا علي بن عبد الله madini alil madini قال حدثنا جرير عن منصور عن سالم بن ابي الجعد عن قريب عن ابن عباس يبلغه النبي صلى ya الله bugu bihi يبلغه النبي صلى الله عليه وسلم ana basin ya rawaito hadisi ne daga annabi
قال yace لو أن أحدكم manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake da a ce ɗayan ku إذا أتى in yi أحدكم nufin ya sadu da iyalinsa قال بسم الله zai ce bismillah kafin ya sadu da iyalin nasa اللهم جبريل ya ubangiji muna roƙonka ka nesanta shaidan daga gare mu وجنب ka الشيطان nesanta shaidan daga abin da ka azurta mana وأوذي بينهما ولكم sai aka kaddara ta tsakaninsu a wannan saduwar cewa za ta yi ciki لم يضركم da shaidan ba zai cuci wannan dan ba sai ya zamo dan an kare shi daga sharrin shaidan to باب ما يقول عند الخلائق babu abin da mutum zai faɗa idan ya nufin shiga makewayi حدثنا آدم Mm, قال حدثنا شعبة عن عبد العزيز بن صهيب mm.
قال سمعت أنسا يقول na ji ana samun malik yana cewa كان النبي صلى الله عليه وسلم manzala sallallahu alaihi wasallam ya kasance إذا دخل الخلاء idan zai shiga ban ɗaki قال yakan ce اللهم إني أعوذ ya ubangiji ina neman ka kiyaye ni daga hubusu malamai da yawa suka ce ma'anar hubusu mazajen aljanu نعم a mazajen aljanu to والخبائث haka nan na neman ka kiyaye ni daga haba'isu matayen aljanu
تابعه ابن أرأرة ya ibn al'anata ya yi masa mutaba'a ana وتا daga shubatu wato wannan fassarar ita ta fi shuhura amma akwai fassarori da yawa akan hubusu dinnan da haba'isu Na.
bayan wannan Eh, akwai masu cewa abinda ake nufi najasa batina da najasa zahira Ah, mutum so da yawa sai ta ya tsarkaka daga najasa zahira ba bawani a jikinsa ba wata najasa amma kuma batininsa a cike yake da najasa zuciyarsa ta bar Allah dan duk zuciyar da yake ta bar Allah ba wajen Allah take ba to ba mutum da kamar yana cikin najasa yana cikin najasa ne wadda take batina tsarkaka bawa batininsa shine zama zuciyarsa tara ta ne da Allah kawai kulillah kuma zarru jawa'in ya rabu to وقال بندر mutum ya faɗa za su ba an shubata a daga shugabatu za a tattala idan ya nufi zan zai je ban ɗaki
وقال mutum da مبطل baya da tabu zaki shi ko ya ce عن حماد ya ruwa ya je daga hamadin da salamata إذا دخل ya wato shi hamadin da salamata yana cikin abdadu nau'in waliyan da ake cewa a da su wato abdadu Ah, Allah ya sa masa sanya haihu amma kuma ba kaddara masa haihuwa ba saboda da ɗaya da yawa suna cewa ba yana mutum wanda yake an ba shi matsayin badal a cikin wanda ta ka ba a masa ba a haifa masa ya sa shi dan kokarin ko zai haihu har ma ta sabbin daban-daban ya aure sai da ya aure mace har saba'in ya aura ba ta haihu ba a rabu ya sake nemo wata a aura ko Allah zai sa ta haihu amma dai Allah bai kaddara ba duk wannan aure-auren nan an ce yau sati shekara ta ɗari da sittin da bakwai to shi a tasar waya musa ta mulki din da za da نعم hala wato a wayar hamadu hamadu wadda musa ta mulki ya waito daga gare shi نعم idan yana na kan shiga ban ɗaki
وقال سيد بن زيد sai dole zai din a tasar wayar حدثنا العبد العزيز za a rada da abin ya shiga to babu wani ba shi ya kama da باب غسل الماء عند الخلاء Babu cewa a ajiye ruwa in za a shiga ban wato a tabbatar an je da ruwa نعم
ko kuma a ajiye daga waje don wanda ya shiga ban ɗaki in ya fito ya rabala da shi.
نعم حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن القاسم قال حدثنا ورقاء عن عبيد الله بن عبد Haddasana Hashimu bin Kasim, نعم haddasana Warka, نعم an عن kuma عبيد الله بن عبد yi الله da عن ابن عباس Alibin ان النبي صلى الله Abbas, عليه وسلم sallallahu alaihi wa sallama نعم دخل في الخلاء ya shiga ban ɗaki فوضعت له a وضوءا can da kasa yace sai na ajiye masa ruwan alwala.
قال Yake من وضع هذا da annabi ya fito ya ga wannan sai ce "Ah, waye ake wannan ruwan kuma فهو كبيرة aka ce ai dan Abbas ne ai dan Abbas ne ya ajiye wato wanda ya bada annabi labarin da haka shine hala Abdan Abbas yan uwar mahaifiyarsa ita ce mai muna mata Annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya tambaya sai da wani ta ce ai yaron nan ya Abdan Abbas ya ajiye فقال sai manzo Allah ya ce اللهم فكر في ديني ya ubangiji ina roƙonka ka sa dana basu ya zamo mai cikakken fahimtar addini mai fahimtar addini to alhamdulillah babu na